ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan rabi'in ila hudu rabi'in da sani ko rabi'in da ake shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da ɗan ga wata goma ko tara tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya don ba manta ba muna cikin sura mai albarka sura ta takwas suratul kahfi mun kuma yi darasi guda biyar a cikin yau za mu tashi darasi na shida mun ga aya ta sittin da biyar za mu tashi aya ta sittin da shida قال له موسى هل تدعوك من القوم به ونقص الجنسي ومن الجابورنسي wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu yi son aiki da abin da za mu yi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا muna jin tattaunawa da take gudana tsakanin annabi Ibrahim da kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya ji ya gane shi Allah madaukakin sarki ya ba da sanadi cewa ya ji da mutuni abinda malaman tarihi suka ba kai da yawa ba shi bin ma wato bakacce ne irin wanda aka zuba masa a aka mutar da shi amma Allah madaukakin sarki cikin kudurar da ya ga annabi Musa kaje duk lokacin da kaga jin ya kada ga gurin da ya fada a nan gurin wani bawa na yake wanda za ka je ka karar da shi kuma yana da ilimi wanda ya ba aura ka karatu kuma ka je kai wa tambayoyi zai ba ka aura to lokacin da annabi Musa ya karatu da Ram Tiji ya wanda suna tare da wato yaron da Yusha ibn Zubayr ibn Nur to bayan Tiji ya fada yana jin wannan yake to ai ne ke gurin da zalika ma kunna na bugu wannan ne gurin da muke nema nan ne Allah yake nemi wannan bawan Allah mukuba suka dawo bayan sun dawo suna zuwa suka tarar da wani bawa a kan gefen ruwa ya lullaba kansa da wani mayafi to sai masa sallama yake cewa da shi sallama a wannan kasar ko da ya san guri ne da ba wanda ba musulmi ba sai yake cewa waye kai ya gaya mai ne Musa yake Musa bani Isra'il kai ne Musa na bani Isra'il yake kwarai kuwa to nan da nan sai annabi Musa bayan ya gabatar da kansa sai yake so yake dauka karatu a gurin sa to wannan ayoyin da zamu biya gaba ɗaya zamu biya sirrin ne da dokoki na shiga makaranta anan mu malamin Islamiyya muka samu dokoki da muke rubuta a gurin saboda haka idan aka rubuta kai kike go ka wato ka kike kuma kai ibn dokoki wallahi Allah ya kalle ka ba wani da za a zo an ji za mu biya naira goma kudin wata ne ke biya sai da ya jari yana da kajira yaran wallahi na nan ya ba sai kariya haka wasu iyaye suke abin da ya tafi kara ya karya ba wai saboda ya jari sai a cire yanzu in kun manta sun jira musu da makarantar da sai kuma dawo a zuwan sababbin ɗalibai to wannan dokoki da annabi Musa alaihi salatu wasalam nan da nan annabi kiri ya gani na farko yake kana lahu Musa al-ajli wa ala an zo alliman limba'un linta wuda sai annan Musa yake da shi al ajabuka illa ya muka ya kai malam ala an zo allimani an kuda ka sanar da ni limba'un linta na gani da abin da Allah ya sanar da kai rushi da danka ji ya gani kala sai shi malam ya ce naka lan tattabi a wajen sama ba za ka yi a gurin zama da ni ba ka san dokan makarantar dokan makarantar akwai tsanani ba za a yi da fahimta ba bakara kuma da ta dogon an gaya ba ka ciki amma da yaron da ya laifi sai ka je kawo malaman da zai an fa gaya ma abun gashi kuma ka sa hannu ka tafi amma da wato haka da yaron da ya laifi ya ga hukunta shi wani gidan kai ne da shi a gaban jama'a kan zaki malam kuma wai to kake kanka ya zargi ya samu karatu ba cewa kai malamai ma ina yawan fada malamai ba ba su ne akwai dai kukan kuma da yawa wanda ke yi amma kana su kan ke samu gurbiya da bare in malamin da yake shi kanka yar badai ya yi laifin ku bayan an zo ku dage wa yaron bayan ya dauka ce malam kaza da kai da kaza kuskure dan ba nan ne wani kamata ya yi kaza ya kaza ya kaza to wanda ya san kawai da kake kuma ka dora da ayi amma wanda zai zo yi gobe zai ga mu ban waye da shi wai dan ya ga a ga a ga mu ban waye da shi har ana ga mu wa wanda makanta da wani uba ya yi maro wani ma da shi ne wani yana ga mu da nan to ne ce da ya kuka yi sai to ai wallahi ne ce ai ne da ku ya rama wallahi da lai a gaban yaron da yawa ne rike da ku ya rama in yazo sai a yi ra'a sosai da wani dalili zan kula ma da dalili ka ga kamar muna yau fada wata bidiyo a hadisa zaliya ali makaro aka taba kai wani malami da yawa wasu dan kan abu da yawa malami kawai saboda karar kalle da shi da baya da horo an sanya ta aka dauki malamin da ya hukunci da gida kawai wanda ya zuwa zuwa ya ji kwazo muke yarda ana zuwa aje ali da zai yi ba haka sai ai kace wai da alaka kai da yayin da sai malamin su sai shiru kace wa uban wai ne alakar wannan mutumin da wannan kar da kai ne malamin su ne ko ai da ya ce ka ta abu kaza kaza ka dinga ba aje kace malamin da za ka kawo alheri kace wallahi da ya rubuta wallahi da kaje malamin je kuma ba da ku kace da Allah ya gani kace wannan ai rashin mutunci wannan ne kudar dandiya abin da Allah ya dora ma sai ya kuma ka rike shi to wannan abubuwa ne wanda za ku ga da yawa mu ni na sani babu da shekaru masu yawa amma wallahi ni na san iyayen mu na gaya mana cewa wai idan aka yi abu da la a makaranta wuta ba za ta taɓa gurin ba ba wani tsayin dan boko da ake gaya haka gaya mu da ake a boko ba makarantun za a ce ba a yi abu da la wata makaranta da zai lafiya nan nan da kawai da da kuma wannan dan malami yana zaure da alwala da yau su da ke wakiya yana biya ya an bude makaranta wata ajiya ce saboda yana duka da yare ke kudin sa wallahi ba za ta biya ba na yana da tsayi ba ne ba ke wata rana wani abu da ake gaya mun danda cewa wata rana akwai a malama Aisha ba kawai tana koyarwa wata rana akwai dan gidan sarki an ga mu hajjunan sa ko kuma sarki ne mutuwa saboda haka sai yi ne kawai da shi sai ya yi ya zo da mahaifinsa aka yi ce wallahi ya zo da mahaifinsa saboda haka yadda ba abu da ya yi jira lokacin da ya rauni shi ne wurin zuwa ya zo ya ce Allah ku bi din babban makaranta amma ya zo da mai kawai shi sarki ya aika da takarda da yake aje a gaya mata aka rubuta aje a gaya mata sai zabi da ya amma ya hakuri in sun dawo za su wallahi da lahi biyu bayan ya dawo ko ji gani an gani ya tashi gaba ne shekaru ya ko yake kai wai da ya zo da wanda ba haka yana zuwa aka kai ya duka ana zuwa take um suka ga yadda yake mun ji sabon kuma ga shi me ake bukata take ya mu ne da shi kaza kaza take ki yace ki maka ki maka hukunci da yake a ga yake kuma gaba na zai aka kira zai aka yi masa bulala goma yace mun gode Allah ya saka da yayi ya juya wannan sune iyaye wannan sune iyaye shi za za har ya mutu yadda ake gaya wa ƴaƴansa in abuwan ne da yawan tabo da yawa ya zai kare mu aiki baya ai kaza in ka ga da kai karar da karar da gaban sarki wallahi wallahi ya fara shi ta biya ku kuma zai ta aure ka wannan shi ne wato um gajiya yadda ne amma kawai Allah ya tawo to da haka wannan shine nakalan daskari a wannan sabara yaji annabi shine yaji ba Allah ya hakuri zama da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi kubra kai za ku iya hakuri aukan abin da baka tiwo yi da labarin sa ba da abin da zai yi baka sani ba saboda haka za ka zo kana da zafi da mai wani abu ka tume ko ka ce me yasa ake kaza ba za ka iya hakuri zama da ni ba قال يا الله بودايه تجدني ان شاء الله صابرا kasannu za ka same ni da hakuri akan da yarda Allah akan abubuwan da kake so wala ila ta'amura ba zan saba ba zan saba ba da wani ko dai ba qala fi bi bayni da ba ku ko gare in har gari ne wala ta tsalli an kai kar ka tambaye ni ko duk abin da kaga nayi ka zuba mun hatta uhi da laka mun har sai na baka labarin wannan abu kaga za a ba da amsa amma lokacin da nayi kar ka tambaye ni dai ni kaga wannan instruction ya yi shine dai a jiko kai da ina da ni wani wani ba ni ban wani na yi da rubutun makaranta shine ba annabi shine ya ga annabi Musa shine ba mu ji ba
فانطلق وحتى إذا رجلا بالسفينة خلقها قال أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا Allah ba ku sarki yace ban talaka nan da nan to ya dirjar ya za hannu a takarda ya mika annabi irin ya karba sai ji gobdari dan za ka waya ban talaka suna tafiya a tayi da yake ba sai tafiya wani jirgin ruwa ya wuce lokacin da suke kawo wannan tattaunawa kawai sai suka zo suka tanda wannan jirgin ruwan bayan wato ya tsaya sai suka shiga jirgin ruwan ana shiga jirgin ruwa ba a yi ba kawai annabi irin da ya sauko ga gari kawai sai ballan jirgin jirgin ruwa karaka a ji balla jirgin ruwan aka balla ya yi wa wakala kaga ruwa ya fara kulkulowa shi ke nan kuma sai ya ce bar gariwa da dawani to saboda haka yana gani kala ya na buza ya kaza a guri din sarakin da aka bayar sai ya ce aka raka da ha aka kawai zai makuma musu da tuguri ka ala halin da halakar da dukkan ciki sai dai na kan ji ta kai aljima gaskiya gano da wani al'amari wanda yake munkar ne ban ba wani abin da dole ba ya ba musu ya za su kawai su balla musu a wurin jiwa an bai da ne kana ne ji alama kullaka ban ban ga ban ga ma ba innaka lan tadi amaliya sabara tuwa ba za ku iya kun tabiya da ni ba kana ne ji la du'a bin ni bi ma da ni kada ka kama ni dangane da abin da nayi mun zuwa a kan da zan musa ya ba da azumi wala turhitni min amri usra kada kuma wato ka dora mu abu mai tsanani wanda dangane da al'amura wannan abu ne mai nauyi a gare ni yanzu dai ayi abu kaga ya kuma ba da abu karo da ni to mu je zuwa
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا Allah ya ce ban tala ka ji aka ci gaba da tafiya hatta idan nake ya gulam ana tafiya kawai sai aka hadu bayan dogara da jirgiwa sai aka hadu da wani yaro baka talahu annan annan gidan ganin sai ka ban mutu ba wuya sai ne ce ba kai kana ji ji Allahu da ji aka kalda rasul da shi ya kawai sai ka kama rai lafiyayya rai ka kaje aka canza lafzan zaki yadda da wata kira yanzu ka kawo rai wanda yake karkatacce ba duk da ka kace shi ya gairi nasu ba da ya kace wani ba da kan ji da kai alluka hakika ka zo da wani al'amari wani abu wanda yake dole albabu dole an dariya da kai shi ba shine malamai suke cewa daidai nan gurin in ka raba araba alqur'ani dubu ɗari uku da wani abu daidai kan kafin din nan shine ya raba qur'ani biyu idan ka raba araba shi iri dan ne biyu rabi wasu kuma ba da suka ji ahiri wani yadda na san ban baya da mahuri wani yin tsarin da biyu ma ala ta rufe ne wannan ta ne ita ce ta raba araba bukatun da a gaban basin kirgin uru saboda haka Allah ya ɗauki sarki nan da na annabi Musa yake da ƙarfi ta kai al-mukra lalle ka zo da wannan lamari wanda yake dole ya ba mutu akai kala ya binci alam aqul laka kin ban gaya ba bane ban yi magana da kai cewa innaka lan tattabi a wani sabara ba za ka yi abun da biya da ni ba na gaya ba ko ban gaya ba ba kala sai annabi Musa ya ce inda al-mukra an kai to in na ƙara tambaye ga wani abu idan kai ba kuma tambaya fala su ta ba da bayan wannan sanai fala su ta yi kada ka fara tafiya ne ka kori shi da abin da ake wanda take da yaro ne zai biya kuma sai ka ce baban ka yi idan ya zai a rubuta wanda take in ya kuma za ku kore haka ce a qur'ani muka samu fala su ta yi kada ka yi abokan da kare in dai na kuma kadi ba da kai da dunya ubra hakika ka kai wata kawo da ba da hadari da Allah muka shine wala yake cewa me yasa yaje sa jarabi saboda karimin mutum bai gaba da yake zama da alheri ko da yiwa shi yasa yaje zama da jarabi to in ya kuma ko duk abu da yayi ai masa yanzu ba a cewa in ya kuma a kara hakuri ba karimi baya zama da alheri saboda da bai ba da alheri ko da ya karo uku to sai tani kaga ya kaje dan yawa abu ne sai ka ba kira ba ya ba da halin wallahi ne kuma kaza kaza bare kuma ba haka mako ji ne kuma ka ba kira ba ji karo ne kuma haka to wannan tsari ne ne duk da zuwa kullun ya ba da shi to tsari ne ne kama da ai wato kai kanka kai kan ka faɗa ka kawo abin da zaka ji babun da ba zaka ji babun da kaga yanzu kawo waye a gore ne daga makarantar in ji kuma to saboda haka Allah madaukakin sarki yake ban talaka an ci gaba da tafiya na'am
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينفع الحج فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Allah madaukakin sarki yake ban talaka sai aka ci gaba da tafiya tun da ya ba da sarki tsakanin annabi Musa da annabi Khidir hatta idan aka ya ahla qabla har sai da suka je wato gurin wasu mutanen wani gari da wasu ke da cewa garin Allah ne wasu kuma suka ja a kawai ala kayyadin zuwa mutanen wasu gari Allah ne ba su da ruwa fitada wa ala sai suka nemi mutanen garin da su yadda domin sunna ce ta annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam sunnan ta wala rabawa ta kafan baku annabi alaihi salatu wa salam hadisin bukhari da muslim yace ajira adabul mufrad من كان يؤمن بالله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزا wannan hadisi mun biya ga adabu mubar wanda ya ci imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa musamman jahilin da ranar farko to yi mata wato goma ta arziki ba abincin da yake ji a gida zai ba shi da annabi Ibrahim zai ba ko zai ga wannan da shi irin wannan abubuwan ayyukan kauye a da suka dauka da ya zuwa kama gari su ba wannan su biyo ce ba amma za a yi ba to saboda haka jai ba wannan haƙƙi ne na babu rana ta dai ta biyu da dauku daga dauku daga dauku kuma ya goma bin da kai ta dawo da shi to ba ko ya kamata ta kama da wannan haka annaba ne da zuwa da ba kwana ɗaya ne uku tabbas aiki ne na babu a cikin musamman ranar farko jai da zai ba ba abin da ake yi a gida za a yi ba saboda haka sai annabi annabi annabi Musa annabi kidin sai ne dan garin da ake jire su ji yadda cewa kuma mu hakkin ki tada ma ala ka ce wa mutan garin kuma mu hakkin mu na abu su ba shi su a wannan lokacin dole ne ai fa abau sai suka yi kaidar an yi gayi ko ma da kafu ba kullun to ana yin haka bayan sai ana su ta buga ba kuma a hanya fa waje lafiya jidara kawai sai suka yi wata katanga yuridu an yansaba kana gudun za ta fadi ta ba ta tantato tana neman faduwa ba kama annabi shi ne na gona kawai sai yi sai da katangare ne da dalili da sai yi ta kowa ba kama sai sai da ita kala sai annabi wato annabi Musa yake shi lauki da nan da kanka alai ya ga ai da ka ga ma da zai ka bukula da ko ya ga rabu ai kamata ya ka bukula da sun kike da mu kai mu da ran katanga kala din da jarabi ya ga sai annabi shi ne ya ga da ku bai yo bai to yanzu karatun mu zai kare gaskiya za ka ji na gobe daga makaranta yanzu za ka tafi kama ga wannan kama ga dama ya yi jarabi da kanka تقول أبيك بدعو لما لم تستطيع عليه الصبر ما لم تستطيع عليه الصبر لسنو زن بعض الأبار فسر أقول لك هذا أقولي أبدا dan da ya abuyi annabi ne da su zama hadisin bukari yace ina ma annabi buga ya yi hakuri labarin ya duru dan da abu bai da anan ba an ta ga yawan abubuwan ne to shi ne yace abin da ka ga abuyi yanzu zan ba ka labarin ko wani sai ba ya ne ba sai auka أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا Hausa ta farko ce amma safina su wannan jirgin ruwan da ka gani fakarin yi wa sakina jirgin ruwa ne na wasu talakawa shi ta ba da yake cewa a je miskini gare yake da fakiri fakiri ya fi miskini talauci shi za ga an kawo duk ba ya shi gwamnati a yi miskini ko wanda zai karbi zai karbi duk wanda yake gaba ko da dubu ɗari ba yake yi sai dai ya haɗa kuɗin kuɗin da zai kai wa wasu matakin da ba wani zai ta tara ya ka ce miskini mai kuɗi ne a kan fakiri saboda wanda yake kutiyar da kawai miskini ne fakiri kuma shine wanda kofi fakiri shine wanda yake kofi yau kullun ne ya ne amma a gurin wasu malaman abin ya canza da kuma ya gudu shine amma dai su suna bukatar a ba su zakka duka mutakar da su farko kullun su ji amma wanda zai samu ya ji rara kullun ya karu to ba su shine amma ko sai ba babu magana ba su ba shine ya bu fakiri kudi da bu kalli domin ga shine da jirgin ruwa yana da motocin haya ai ta ga gurin kudi kamar mutum da yana da motocin haya da yanzu ko da haduwa haka ya kai kamfani kenta kenta da ila ko kenta da lojo ko kenta da mudaraba ko ba wata ai a cikin yanzu da ake bawa to ka ji a cikin shi yana da rubun asiri amma shi to shi ne Allah wanda ya zarge shi wannan jirgin ruwa lojin shi ne ya amalu da shi bahari wanda shi aiki ne ya a cikin agogi faratu ana ayyuba dine ne kun da aiban da jirgin da aiban da jirgin lalata wani bangare me yasa yace dalili shine wa kana wara'ahu malik a can gaba inda za mu ji magana akwai wani sarki ya kula kullu sabinati rasba yana kwafin kowane jirgin ya ganci ne to in dai ga jirgin wace kyawa yayi ba to kwaje waye yace abin da yasa na farke jirgin ya ga ya farke dole ba kaga wannan ai wato wani ilimi ne da zan rubuta ke da shi yake tunani ne Allah da farko ke Allah da yiwa
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فقتيلا أن يرهقهما طغيانا وكفرا na'am فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما Allah wa ka jin sarki yace sai annabi bin da ya dora da cewa wa amman gulamu shi bayanan nan da ya bude wa kai fa kana abawa mu'mini yace iya an da ya mu'mini da gaskacin bai sai ce baka kila ne nake jin goran muke jin goran an yi rin kawo ba kada ta halaka da su biya da wajen wajen wuce gona da yi saboda an ji yaran gaggawa ne kuma sannan iya da suna cikar zalla Allah ba wa kai sarki ya yi cewa inna ma huwa lahu wa auladu fitna يا أيها الذين آمنوا لا تهلكم ولا ala tilaikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah ƴaƴa da dukiya suna halakar da mutane wani ɗan da zai halakar da shi saboda mugun san da yake wa duk abin da ya taso na gaskiya shi ne to shi ne nan da nan ubangiji madaukakin sarki ya ce a malar gidi ya ce wa nan musa ba ka shi na sai muke yin tsoron an yi rin kawo ba su da gargaɗin bayi ne kada da halakar da su to guyanan na wajen wuce gona da iri wajen son su wa kofar kofi wa Allah ubangiji wajen wato yi mutu biyayya akan abin da Allah ya yi shi ne mutum da yake ce dan wato shi annabi gidan Allah ya zama da cewa ni girma kaburki ne kuma zai biyo da yayin shi kwambani to gware ta cikin yanzu yadda alƙalami bai hau kansa ba halin gida ne da cikin gaba ne Ibrahim su kuma dukiya to shi da ya kaje to sai dai ba ran da yi bi lau ba rabu sai muke rubo Allah ya canja muku khairan din wanda yake da alheri zakatun wanda ya bi kanki wa aqrab ruhma kuma ya bi kusa wajen tausayi wa aqrab ruhma sanai bi kusa wajen kare mu rukuman kare mu da kare mu da kuma daukayawa Allah ya ba su wanda ya zuwa sai an ga da na wa amma al-jaru fa kana al-ghulamu yatiman fil madinati wa kana tahtawu kanzul lawla wa kana tahtawu kanzul lawla wa kana abuhuma salihah wane ne فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Allah ya ce wa amman jidaru annabi jiri da ya dora ya ce amma wannan katangar da kagara kaya fa kana li gulamai ya tine ni da ka da ce ga wasu marayu ce guda biyu fil madinati a cikin garin wa kana tahtahu kanzun lahum a karkashin katangar akwai tattar shine kan wanda za ku ga ba ne cikin sun kawo idan mutum ya tsinjire wannan ana ba shi nawa kwasan 20 ba zai idan ka samu sai gobe sai ba ka san shi ba ke gida amma mun ne da ku koyewa ne ko to mun dai mun samu yadda ake wannan kunun sai kunun da aku sai ba ka san shi ba sai to shi da Allah ya kuma sarki ce wannan da wasu marayu ne wato karkashin kadan da akwai taskar da aka koyi wa kana abu ba sai ba ba ne mutum ke shi lokacin da zai rabu ya ga babu shi duka yake da duka kuma da jama'a ɗan ƙananan yara je jefa kadan da ya koyi a cikin kudin da su gadin koya da cikin kadan da ya ta addu'a Allah ya sa yaran nan su kai matakin da su suka zo domin su ana yin wannan bincike idan mutum ya dage da kansa zai ta bincikawa ya zo ba ko abban da ya yi ajiya guri kaza domin a gida yake ajiya ko ba ba in ya ga babu to baban ba kudi ba to shi ne wakala abuhu ba sariya ba ya gudu da kimin jirgi ba arada rabbuka kun ga kalmar tana da wani mutum sosai a ce mutumin kirki ne kai Allah wani zo da ka inna la la yu'u ajra man ahsana amala inna waliyya la alladhi nazzala kitaba wa huwa yatawalla salihin bayan da adam ne fara fadlullahi bilal fadlullahi sama ya kawo kalmin adam ne ya kawo yego kan wata gaba wannan aya yake cewa gwan bawo Allah Abdurrahman sufi lokacin da yazo yana da kudi da yawa sannan Allah ya ga yawa kawai ana karatu sai aka yi garaba da lalata kuma amma ba ku fara raba kudin ba sai bayan an ba aiwa ya mun da ya samu dalilin to dalilin da ya aka raba Allah ya amma kuma da kuma da ta samu da amma za ka raba da kudin shi kuma dan da za a raba sai ce inna waliyya Allah alladhi nazzala kitaba wa huwa yatawalla salihin yace Allah ne shi ne kula ne sai Allah shi ne kula ne saboda ni nagartar da yayi tsaya zai yanzu to Allah ba zai bar dan zai zo ba to duk wanda ya daga ga Allah wani ne da tabi Allah sai Allah ya bar wanda za su kai ba to Allah ya wani shi ban wani ne Allah baya tsantarwa to shi ne Allah ko kun zargi yake ba rada rabbuka sai ubangiji ke wani ban an yau da hakin da ba su kai wato girman su su kai zani da Allah yake magana akan mai gadi ko kan ya dama a kai da wani ne ka fa in ayatun min rusdan fa qa'u ilayhi wa walu shine malamin da ya tafi da kana da ko da ya bala a shekara ta biyar to baya samun wato kan hankali da ya shi ma da sai an duba an ga ba shi da abokai da banza wanda an bari shi ke zan shi abokai mota a titi a ɗibo ɗan ma za a yi kaza a yi kaza in an zo ba shi da za a iya wani shi ke zan amma ko ya ce kala ba ya ka cewa har yanzu wawa ne ba za a gani to shi da Allah ba ku cikin sarki yace wa yastaqi za ka gani Allah yana nufin su girma su fito da kaskar da kansu rahmatan da rabbika saboda jin kai da ubangijinka Allah ya ce wa ba su hannu a ɗauki. Annabi shi ne zai wannan goza, bai yi wannan abu a kan kai ba. Wanda shi ya nuna annabin Allah ne. Shi ya nuna annabin Allah ne. Wa ba su hannu an hannu ba da kai ba ne ba waye kai Allah ne kai. Fito da haka Allah wadda kuke sarki ce wato zalika ta'awilu ma lam tasi alayhi sabab shi ko abu ne wanda shi ne fassara abin da ka tsara a guri a kanka annabi alaihi salatu wasallam ne mai da yake da wannan mutai ya hudu da labarin da ya dole domin labarin ne da kawai ba ka ji da shi kuma shi ina ma yayin abu da za a kace abubuwa kala kala sai Allah ya ji kuma izar Allah kida da nan guda ta kai karshen abin da ke tambaya ko kuma na'am ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبلا Allah ba ku cikin sarki yace wa yasaluna ka anjin kawai kine ma tambaya dangane da dukkan nan kuma kuma da wada ba duk farkon sura tambayoyi da wa kai koko an ba da bi ba ku a ba da su ku yanzu da ake ba da wasu abubuwa akai wa azu ba ta biya an ba da dangane da ni aro Allah ba ku cikin sarki ya wada ba tun a suratul isra abu na biyu kuma azabul gani Allah ya bada abu to nan kun da suke tambaya shi ne dukkan rai wani wato wanda yake wa duniya wajen yawo shi ne Allah shi ne zai ba da labarin shi ne sai da Allah shi ne ba tambaya da gani da dukkan rai shi ne wato lawo da abu da mutum ma zuwa cikin zama yin bugu wajen karanta ana ce wanda Alexander ko Alexander amma da take saboda shi ga Alexander shi ne da great ko da great Alexander din ai ko ba da shi saboda haka tun da ya fara yaki ya dogo tun daga Yunan Greek ya fara yaki su jiri ne kar ba wani yana yaki kuma duk kasar da yake ya ci kasa ko yanzu kai gogulin ka duwa da rai da nuna ba ga kasashen da yake ya ci guri kaza ya ci guri kaza ya ci guri kaza to wanda ya ci kawai ne dukkan ne alhali ayoyin da muke biyawa sun nuna dukkan ne musulmi ne imani da duk wanda hali wanda yake da wani a rikodin ko ko shi ne dai ba ba dai na faɗa ba aya ba saboda haka shi wannan wazir saboda haka wannan shi ne wazirin da ka kuma shakka babu wannan bai yi wanda zo da hada ma da bangulawa ɗan bangul ko kuma sai ɗan kada ɗan dan wajen rayu wanda wajen kanjan tara duk wasu na kudantawa duk wasu wace mutane ne sun kawo su ba gaba ɗaya wannan ungon ba an Allah ya ni sun da inda Allah ya so ka sani waye kai kin ji ga amma dai wanda tabbas Alexandra shi da yazo ba a baya baya a baya baya dai wannan kuma labarin da faru ne wannan dan je wani yan janti ba Alexandra ba ba da kira da dan je wani yan janti kenan ko yaka babu ana labari mun gulawa da yan kada ba mutanen da suka wani da Laraba a duniya irin wannan babu wannan wani abu ne daban da kan ne wato ba zaman kan ne amma ba shi duka ne to za mu je su yi shi yadda Allah ba ya bari wai kaduna ka an duka ne shi ne ba da bayan yin da duka ne wanda kaga shi ne zo ya kafa a kan da ko a baka kije bai bai bai ne gaskiya kun da addu'a alaikum ne hobi da ya mutu da sannu zan karanta muku labarin zan ambata muku labarin duka ne to kaga labarin da gaskiya shi ne zamu biya yanzu Allah ya ce inna makanna lahu bil ardi hakika mu hore maka kaza mun tabbatar da shi a baka kaza wa adaina hu bi kulli shay'in sama sannan mun ba shi dalili wato mun ba shi dalili na kowane abu an yarda duk inda bai Allah ya hore maka wato kayan kudu na wannan lokaci kamar yanzu da Allah ya ba shi jirgi ya ba shi motoci duk inda za ki nan da nan zai hawaye tafiya wa ta ina wajen kulli kai ne sama to dai ba sai Allah yake فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما علينا إلا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى ونقول له من أمرنا يسرا Allah ba ka cikin sarki yace ba a tuba azaba ba yayi riko da sababi shi da hanya yayi riko da sababi sannan ya dau hanya kuma Allah ya yarda ne maka wato daukan hanya kamar yadda Imam Mujahid da sauran malamai suka faɗa ai wato ya dauki hanya wanda yake wato zai tafi inda ya za a gaba zai je gaba da yamma shine ba a tuba azaba ba hatta yana tafiya a kan da ba daga magriba har sai har sai da ya je inda rana take faruwa wajadaha tagrubu fi ayni hajar sai ya samu rana tana fadawa cikin wani irin wato idaniyar ruwa amma kamar ta ne amma ba ci gaba take fadawa ruwa Allah ya ga mana annabi ya faɗa a hadisi da inda rana take fadawa kamar yanzu mutum ya je jiki ne na Lagos idan yana da yake ga rana kamar abuwa ta koka to shi ba irin wannan ne har sai da yake gurin da yake gani ga rana ta koka kamar ta shiga wannan kafa bakin ta wajen da inda ha goma a wannan gurin kawai sai ga wasu mutane wasu ga wai turkawa ne mutanen Turkiya sai ga wasu mutane kawai a nan shi ne wajen da inda ha goma kullu ya zartar ne sai muka ce ya kai zulkar ne imma an tu aziba ko dai ka azabtar da su wa imma an tattakin da dinin hukuna ko kuma ka sami waɗanda za ka iya mai da su wayi a cikin su. duk an baka wannan dawa shine imma wato an yi aziba in ma an daka da dinin islam ko dai ba zan gado su ko kuma domin shirka ce ai shi yake nuna ba da gangara din da yake fara gudu shi wannan zuwa ne wa addini ayyuka ba wa iman ta tafi da dinin husna ko kuma karki bayi da gaske su shine iman ta tafi da dinin husna ko karki wanda kaga dama a cikin su zama bayi sai Allah madaukakin sarki yake kala amma man galaba sai aka wace dini dukkan rai ne ya ubangiji duk wanda ya zalunci ba tauba mu azimu da sani ba mu abin da shi ne zalunci thumma yuradu ila rabbi kana abai da shi zuwa ga ubangiji bayan ya yi zalunci abai da shi zuwa ga Allah ba yu'azibu azaban nukra Allah ga ubangiji sarki ya kare mu daga azaban babu da muke mar a nan duniya Allah ya kula da domin ya muke yana jinta azaba wanda take mai rukuwa wanda take kuma wato abin bugawa a gurin su suna ganin ma ba zai yi a cikin wannan azabar ba wa amma man amana amma wanda ya imani wa amila sariya da yayi aiki da gari da ba a dangan da rabu ko shakka babu domin ga abubuwan da wannan dukkan nan ne yake ba falahu jazaa'an husna al-qira'an nabiu a bai ce zuwa falahu jazaa'an husna lalle ne ga wanda ka ko wanda yake kyakkyawa ne aljanna wa sanqulu lahu min amri wa yusra da sanin za ku ga maka magana ne sauki daga cikin al'amuran da ba za mu kunta ba sai Allah ya yi
ثم أتبع سببا ya حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا Mm.
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا Allah wa rabbi garge ce kun ma ba ta ba ko sun matta ba ta ba a wata gara sannan sai tsara daukan hanya daga mafadar rana da zai koma muku wata inda take bullowa yanzu zai koma muku da tsirka da inda take bullowa hatta idan balaga madadi aljanna yana da tafiya har sai da yaje inda rana take bullowa wajada wajada hada zuwa ala qaumi sai ga tana bullowa ne akan wasu mutane abin nufi wasu mutane ne a gurin wanda ba komai da yake da su ba bujiya ba katanga ba gini kawai suna dole a gurin kuma ta na rana ke bullowa a ga wannan aiki ce gara to dallu ala qaumin lam naj'al lahum min duni hasira Allah yake ba mu sanya musu wani hijabi ko labule da zai kare su daga rana kuma ta na rana ke bullowa to wato dukkan rai ya ji aka tafi su ba me ya faru kadalika wa kada ahadana bima da zai ko ba Allah ba da sarki ji haka ya faru ne saboda wa kada ahadana mun kewaye limana dai dangane da abin da ke tare da shi kuburan na labarin da gaba da shi dukkan ne ba wanda zai ga yawa labarin dukkan ne in ba Allah ba domin Allah shi ke kewaye da labarin shi ta yi ga yawa da ba da salatu wasallam da abin da ya faru ne da ya faru shi dora hanya yake da ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين الشتين وجد من دونهما قوما حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا Allah ya ce sun ma atba sababa sannan ya kara daukan hanya ya ci gaba bayan ya gama da nan guri na biyu hatta idan balaga bainan saddai a sai da yaje wani guri waje wata kankani wani da kangu guda biyu manyan da kangu waje da nufi ne ba kauman sai ya dawo a kankanin katangun nan guda biyu akwai wasu mutane la ya zabi da kawo da kawo ba ta kusa da gane magana ba sai ta magana ba ta fahimta da kake ba wasu mutane ke ce wai kan gane shi ma da zaka yi din ayi labarai kana kana to sai Allah ya ce na قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا Allah ya ce kalu ya dal kaunaini sai wannan mutane suka ce ya zu kaunaini ya kai zu kaunaini inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi lalle ya zuji da ma zuji mufsiduna fil ardi mafarna gari a wakata Allah ya san da sai ya wuce suna mafarna fa hal naj'al laka kharjan shin ba ma ba ka lada ba ba ma san ya maka lada ba wata kira ba hal naj'al laka kharajan ba ba zai mutum ya maka lada ba kuwa ala akan cewa an tada ala bainana wa bainahu musadda ka sanya mana wani abu da zai doje tsakanin mu da su ka san gure manya amma a tafiya kanin ya zuwa ma zuwa ce zagayowa ta nan ka tangar sai su ji musu tarihi ko ba to sai wannan mutanen da ne ma'adabi gurin dukkan ne cewa ku taimaka ka taimaka mana ku doje mana ko wannan da ya zuwa ma zuwa ke zuwa domin makaranta ne a wannan wanda ya ji gobe ji duk wani labari da zaka ji duk wani labari da zaka ji cewa dan kane ne ne mun yawa ya wasu kuma da za a nasu ruwaya cewa kanana ne babban zuwa shi ne kabu uku babban akwai labarai kana da bibiya ko a tafasir ko wasu sun kawo babban su babu uku wasu kuma ka ji a wato yadda ce shine wato ba da girma sosai amma kulluwan su manya manya ya ji girma sun fada guda ɗaya su wanda ɗaya kuma su farko da shi wannan tarihi ne wallahi ba a ganin lawa da yawon kirka yawwa da saboda haka wannan labari ne ba shi a gani shi sa ayoyi biyu ne wato suka yi magana duk qur'ani gaba ɗaya akan yanzu gaba biyu sai hadisi ɗaya gaba ɗaya qur'ani to kaga wa zai ga ma yanzu gaba biyu dan Allah hatta ya ku hadi ya azuzu wa ba'duhu wa min kulli hadabin yanzu ina da anbiya ne ko to zo da ka ga wannan wanda rabu ya abu hakka kai da yi da shi mutum hausa zuwa karshen aya ku je wannan aya su kadai ne ke magana kan yaji da waje to kana ne wannan labarin ka je labaran da ba shi da wanda su inganta su za a ga ba har hadisin da aka kawo guda ɗaya ne ke magana a kai shikenan wanda ake annabi yake ba da labarin cewa suna can bayan an toje ko ba suna nan suna haka kullun suna yi kira annabi ya haka yace yanzu kun kullo ka ba ya ba da kuma ko ba sanya haka da in ya zanta guda biyu yace kun kula ka ba haka a jikin kadar da sai ba wannan lokacin ke nan zuwa kan sun kai ba eh domin shi gaba ce kullun kullun annabi ne da sallallahu alaihi wasallam yace zabi ta wannan haka abin da ya sa wato suke ci baya har da kan kullum idan sun yi nisa sai kawai ba san me shi to abin da gobe sai mu dora saura irin da haka za su dai annaba ne da su kula da shi abin da zai faru idan da zai alƙawarin Allah ne kika kawai shi ba san me shi gobe insha Allah ko ka zai ba kara to daga ranar da za su karɓi wannan ke ne ba ma daga ranar yana cewa insha Allah za su karɓi sai su zo su ta ta'adin kuma da Allah ya faɗa cewa makarata ne to shi ne Allah madaukakin sarki ya ga ya mana cewa tun ne ma ga ji cewa ya faɗi lori ke so a bai za ku ba shi ne sa muku wato ka da albai da rawa bai da mutanda ka sa wani abu da zai doke tsakanin mu da waɗannan na zuci wa ma zuci ba za iya hawa ta sama da ɗaya sai dai su biyo so wannan ko to sai Allah ya ce
قال لا نستنجي في ربي خير تعلموني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما yanda nan sai shi ya ba da amsa dukkan nan shi da walar ka ce ake su ba da rage domin da ya ga mu ce ku da ma makanni fi irin matsayin da Allah ya bani khairu wato ya fi rabbi irin matsayin da ubangiji na ya bani khairu ya ba ni abin da za ku bani ina da kuɗi kuma ba rage ne ni za ku ba ni ni da ko abin da nake so ko ku taimaka mu ku taimake ni da karfi shine ku bani ne burodi kawai abin da nake nema a gurin ku a gurin ku kenan ku ba ni burodi masu yawa karfa a ji almai da kuma bai da rajima abin da nake so in sanya a tsakani ba ya kuka canza da ranar da rubu shine mulamulan wato mulmule mulmule irin kumfa ta karfi shi nake bukata shi za a yi kawo da shi za a yi ku ji ba kada ku kara ba yake so in zuba mulamulan wanda suke ciwo kumfa shi za a kero a kawo da shi zai yi me ba آتوني كبر الحديد آتوني كبر الحديد لا حتى إذا ساوى بين الخلقين قال انفروا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فمن قاعدوا أن يظهروا ولم تقاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي لا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا Allah madaukakin sarki yake nan da nan dukkan ne ne yake a sun yi zubar da hadi an ba shi ma'aikata ne burodi da yawa sai ce abin da nake so ku je ku tebo mu kun far karfi manyan wanda aka taro mu hatta idan tsawa bai da sarfai ku ta dora su har sai sun ce tsawon wannan da dango ku ta dora su har sai sun ce tsawon ka dango to abin da nake bukata da ku kenan kalan ku suna kaiwa tsawon da abin da malamai suka ce abin da suka rike da an samu zuwa su an jera a wannan karafan an jera sai da aka ko kirare kuma da wato a makamanci a sa a dangantani kamar shi ne zumunta wanda zai ana da an yi wannan zai kuma cewa ka kara kawo kirare a haka aka je ya ce da aka buga kalan ko ko ana gaba sai da kunna ba wannan karafan kunna ba hatta idza ja'alahu nar hatta da ya tuta ta saba dandagar da tana cin ta dandagar da sai wanda suka hada qala azuri wato yanda da zai ji azuri ko furi ga ne kika azuri ku kawo mu ko furi ga ne ai azuri da ko furi ga ne kika ku kawo mu wani abu wanda zan narka dalba narkakkiyar dalba ko ta guda bayan ya kunna duba wani technology a gurin wato wato a gurin dukkan ne bayan ya kunna wuta kun ga ya ga wannan da rage ya ta hada juna shi ne ko bayan an gaba kuma sai tsakko kullaka da za a yi ne wannan da kake da ba aka fara ko wannan technology banda Allah wa zai ga wani ya haka kunna shi bayan ya narke ko da ya hada juna ya ga gane kake da ba kuma aka fara kamar kullaka ke wannan bulo ya hada juna sannan kuma yanzu sai aka fara da cikakken dalba shine wanda yake alai yake ba sai yake baban tsawo an yi haru kun ga wannan abin da muka yi yanzu an dozu ba shi san aure ba wa mata ya aure ne na kaba ba kuma shi ta kula ba ba haurowa ba kulawa ba wanda lafiya amma ana ga wanda zai tsaya kana hada rahmatin ya rabbi wanda yana gama komai sai wa Allah ya ce wanda rahama ce daga wani ba wai tsiyawa ba haka ake ce kan mutum ya rika tabbata Allah ya ba baiwa da wani abu sai an yi abu mu na wasa Allah kada yi wannan Allah zai kariya da Allah duk abu da ya ba kaga haka haka Allah ne wani ana kawo maganar da yake ce ya rabbi fa bi rabbi yabdu wa ya'tu am haqqu wannan falalar ubangiji na ne zai da dalili ga zan gode masa ko mutunci zan ba duk abin da Allah ya ba baiwa kai ka sani kowa da baiwar da Allah ya ba shi sa abin da ya ba mu biyu biyu ke ba kai ni sai da shi wa Allah godiya ko in zaji a cikin ka wuce wani dare ka ta ce sai Allah na gode ma a zuciya cewa ta ka fitowa da ku ba gode za ka ba ka ba to wannan yana ne da alamomin gode wa Allah guda uku da suke kawo to shi ne hada wa rahmatul rabbi فإذا جاء وعد ربي يعني كو هو بجدي لا يزول سوى بجنبه يجيبه يزول والمازل بجن واتو جعله دكا هو دكا أو ذكرى كيف ما يدعو أن كتنجا جوابي تقول عبادي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ودكا أحسين دكا الذين قالي وكان وعد ربي حقا لما يقول هو بجدي لا دكا فألا يجيب وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن وكانوا لا يستطيعون سمعا Allah ba da sarki yake wa tarafna ba abun yawma idi ya mutu fi ba za mu kare tashi a wannan ranar ranar alkiyama ce yani yawmal kiyama za mu kare tashi a wannan ranar ya mutu fi ba bin ayyat talikul insan wal jin mutum da aljanna ta kuda a ranar alkiyama za a mutu mutum da aljanna ta kuda wa nufiqa bi Allah ya ji mu buta kawo kuma a ummati malaika Israfil ya buta kawo guda uku da zai to zai ta farko Allah yake fa jama'ana wa jama'a haka da kuji ya ji to ma ji ya zo za ga kuka wato mutum da kokarin gudu aljini ba da kokarin gudu domin a gaba da wanda aljini ya ga kokara shi ma tsoron ya ji to ma ji saboda haka an tafi da tsakanin mutum da aljini a wannan rana kowa da kan shi Allah ya ji ana haka ji a buɗe kawo da an buɗe kawo Allah ya ji fa jama'ana wa jama'a ne kace ra su tattarawa وعرضنا جهنم من بجرو ده جهنم wannan waje a yau din shi jahannam haka ne yau da za a zo jahannam da kudu da wannan ce kowanne kowanne banki guda dai da kudu da wannan ce suna kan da kana jin shine wa arda jahannam yau mai hille kafiri na arda za mu bujiro bukabai kafirai wato da jahannam da suka bujiro kamar ka tambaya zuwa Allah ne ka da ayyuka sune waɗanda idanu su zai ji bayan da an ziki alimubai da an gari da an bazo na wa mana arba an ziki da inna lahu ma'ikatan gankan har dai ki ba ta jin gaskiya duk abin da za ka yi ba ruwan da ita wa kan la yaqulu sana ba ki da ikon sauraron gaskiya ba ba ruwan da ita kwata kwata sai Allah ya yi a ba shi da mu أفحسب الذين كفروا أن يتبعوا عبادي أولياء إلا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Allah ya ce a bahasiban ladina kafaru shin waɗanda suka kafirta suna tsammani an yadda dunin duniya a kamin duni an auliya za su yi waɗanda suka koma bayan mu a matsayin majalisa na mai waɗanda za su je baka musu su jige musu gaba a cikin al'amuran su an yadda zuwa zalimi duniya auliya za su yi bayina ba a mai wato koma bayana a matsayin majalisa na mai majin kwan annabi ga alaihi salatu wasalam da duka bawo Allah duka ce Allah mazin kon malaika jibril mazin kon wasu malamai goje wannan duk da yake bayan Allah din da wato ubangiji wannan bayi to gida Allah mara kudin zargi yake inna lallai adanna jahannam lil kafirin nuzula mun ta da biyu da jahannam da zo matsayi da kafirai wannan ke Allah bikin ya Allah yake قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم آمين فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
Allah madaukakin sarki yace kun ga ya mutu an nunabbiukum kun ba ba ku labari ba bil ahsarina a'malan wanda ya fi kowa wato tabewa wajen ayyuka yayi aiki amma Allah bai karba ba shi ne tabewar aiki bana ba ku labarin wanda za su zuwa alkiyama ayyukan su gaba ɗaya a gaba suke ba kamar ka tambaya zuwa yi ya Allah ya ce allazina dalla sa'ayuhum fil hayatid dunya shine wanda ayyukan su suka ɓaci suka lalace tun a rayuwar nan ta duniya wa hum yahsabuna al-hali suna tsammani annahu yuhsinuna sun'a su kuma suna aikata alheri kun ga matsalar kirkira ce wannan ayoyi kafin dukan kai wallahi duk aikin da za ka yi da annabi alaihi salatu wasalam bi ya dare iya dukkan gaba ga Allah ne shine Allah ne zanna ta ayyuka fil hayati kun san gaba ɗaya matsalolin musulmi akan wannan gadari duk sabanin da kai musulmi suna yi gaba ɗaya a nan ne Allah ya ce ba kana kasu jinna wa jinna illa bi abudu ban halittu mutum da aljanna biyu su yi bauta sannan kuma wanda za a bauta da farko bauta bauta kuma shine al-ibada kullu ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal az-zahirati wal batina wannan kai kai ka jawo gurin Allah ibada shi abin da Allah yake so kuma yadda da shi na magana ko aiki na fili da rako to kai ka jawo wannan gurin Allah kai kenan sannan wa aka turo ya koya ba annabi alaihi salatu wassalam shi kuma yana da gabobi hudu na farko da asu hudu ma amara wa tasdiqu hudu ma akbara wa tilabu ma la anu wa zajara wa alla yu'badu la illa bi ma shara yi mata biyayya ce abin da ya gudani gaskata ta ce abin da ya bada labari nisantar abin da ya hani kuma ya tsorata to gaba ta hudu kada ka bauta wa Allah shi da abin da ya yi wato ya yi umarni ya shar'anta to ka hada da ibada da kuma wannan gaba gaba ɗaya za ka gani matsalolin ka da addini ko ba ka da karatu da yawa ba wani da ban da ake zaka zuwa karanta ayatul kursi sai a ce wai ke karanta ke qur'ani ne ba ko a ce ba qur'ani ba ko ai baka gaba ayatul kursi wa nan zuwa a gaba ayatul qur'an ba mafi girman aya qur'ani gaba ɗaya in ce ayatul kursi mafi girma amma ayatul kursi ba ita ake zuwa wanda a gaban kai to me abin rigima a manzon Allah ba abin rigima abu ne maka yin daga ba in ta ce biya wa yace likita idan ba ka da lafiya ya ba ka magani yace biyu za ka ga da ka uku an biyu da rana biyu da dare wannan dokar ake so ka wuce ma addini haka ne in za ka gaba ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan kida za ka faɗa ne yasa saboda wa Allah ya ubada la illa bi ma ja'a dan Allah ni musulmi ka dawo nan za a faɗa ba wani hayaniya wannan shi gaba ɗaya ku aura wannan gobe da duk wani hayaniya da mutum yake wannan bai da wannan ba wallahi amin kuma kowa da yaji abu kowa kowa ya karanta ba wanda bai sani ba kowa ya ji ba wani hayaniya ibadan da Allah ake yi shi kuma ga yake yi shi kenan idan likita yake ka gabara don ka je ka gabara shi guda shida kai ka ce ko ba haka wani yawa ku daula ga wannan jini dokan da kike bayan sai ka saba wa daga da Allah alaihi salatu wasalam to wannan jini ya Allah wa da zai ke mula ita da jini ka kawo bi ayatu rabbi lalle wadannan jini da suka kawo bi ayoyin ubangiji wani ka'i da haduwa da Allah ne fa hadida amalu sai ayyukan suka lalace fala nusimu rabbi yawmal qiyamati wajna Allah wa da zai ke ba za mu auna mu da ran jawa ba za mu auna mu ba wani ba abin nufi da an zuwa da yi da su wannan ai wani kai ne da za ka auna abin da za ka auna kar to ba wani alheri ba da suke da shi gaba ɗaya su su ba ta aiki sai kawai a wuce da Allah yake zalika jazaohum jahannam wa'annan mutanen sakamako da shine wutar jahannam wattaqadu ayati wa rusuli hudwa sai rike ayoyin su kuma rike manzannin mu hudwan a matsayin izini sune wa musulmi wanda suka ba Allah izini sune wa da ba da ba da da da izini annabi ba sune ba izini sai Allah yake إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu hakika wannan suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi da ayyuka na gari Allah yake kana lahum jannatul firdaus nuzula lalle a jannatul firdaus ta tabbata matsayi ce a gare su Allah ya sa mu na cikin sai ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan aljanna la yabghuna anha hiwala ba ta bukatar wani matsaya ko makwatsu makauta daga wannan aljanna domin ko da aljanna mutum ya shiga ko da yake yin masu don ba to sai yayi kayan wani abu a cikin shi da annabi din za ka roki ayan Allah da roki shi da don ba domin ita ce mafi mafi daukaka aljanna to shi da Allah ko kin zarge shi rayi ko kuma ana ashi wala dan ce ko su baya bukatar dan ce ko wani abu da ya ji an rage a cikin za a tura wasu na wata aljanna saboda wato agent abin da ake kira VIP ko to saboda haka wannan duk wanda kaga ne a VIP ne ya ji wannan bidin to na musamman sai Allah ya kun lauka da rahmi kun ga anan abun mu ji sai Allah ya hada abubuwa biyu al-iman wal amal salih kuma da ba shi ne gabar abun da yake da aiki kai ya lalace imani aiki da bare aiki da bare kuma yana da gabar biyu shine kai tilabi dan Allah kai abin dan Allah ba ka ji kowa ya sani sannan kuma a kai wa abin biyayya wannan shi Allah ya yi karba aiki dan ko ku sai anan Allah ya karba guda uku kenan imani biyayya ga Allah ne da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abuwa uku duk da karka daya wallahi Allah ya karba aiki Allah ya kiyaye to shine ke kullau kana al-bahri ga ya mutu da ce wato koji zai kasance na duniya gaba ɗaya ke kun duniya lidarin ya zama tawada لكلمات ربي أجرم تكلمه أولدي لنفيد البحر جاذب في النتائج قبل أن تنفذ كلمات ربي كابو كلمه أولدي بكاري تبكو جندوريا ولو جئنا بمثله مددا قول لا تقول فتن فتن ko jin duniya a karo ba banda duniya da take da wanda ake wani wakili da duniya ba ruwa ne ko to da za a karo ma kusan kujin da bayan wanda ya kare ka kara da kallon ubangiji ba za ka kare shine madadin aidiya da da za a kawo ka hari so ba sai ko to ka ji yin da uku to sai aya da Allah ya yi
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد wane mutum فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah madaukakin sarki yace kul ga ya mutu illa ma ana bashar kadai ni mutum ne mithlukum iru annabi ali sallallahu alaihi wasallam yake ga ya mutu amma yuha bilai Allah ya bibi ta ta hanyar wahayi Allah ya bibi ta annabi ali sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi misriyar da ake fada shi ne na cewa yadda kake da shi kake da bukata annabi ali sallallahu alaihi wasallam ba haka yake. amma matsayin ku ba yin biyu domin shi an fara yiwa a gidanka ana yi maka wahayi kai ana yi ma ba a yi maka kuma ba wanda Allah ya yi wa wahayi don da ya mutu kuma ya dama to shine yiwa a gidanka annama ilahukum ilahun wahid fa ai ku dora ra ku ji ubangijin ku wanda ya kamata a bauta wa shine wato ubangijin kilo guda daya kamar kane ya zuri ka rabbi duk wanda yake fatan haɗuwa da ubangijinsa bal ya amal amalan salihan to ya aiki na kwarai ya aiki na kwarai yake inda yake da dai uku imani ikhlasi mudawa ko biyayya shi ne wanda na faɗa da shi ne amalan salih wala yushrik bi ibadati rabbih ala kai shirka wajen bauta wa ubangiji da kowa kare hada Allah da kowa shi ne kare riya ariya usul asbar haka annabi riya karamar shirka shine wala yake bi abarin da bi ala kada ya da yake da kowa wannan shine karshen wato surat al-kahfi wanda kuma a yau dai zai kana alama kun da kuma kawo dai dai irin 30 dai wanda kuma ko zai ka ba ku zabi ko dai da wannan mu da Allah madaukakin sarki wato ya biya mana bukatun mu dan ganin da wato ayoyi da muka biya tun da fatiha aka wara tun da ana tsohon masallaci nan kenan masallacin mata har Allah ba mu zargi yake da sai ya ba mu dama ga shi da yawa ina kallon da yawa wanda za ka fara rubutu a cikin yayi har yanzu suna nan a rayuwa wannan ya kamata mu Allah godiya kan wannan lamarin sannan kuma wato a'a na'am na'am eh da ba kai na ce da yawa ne abu da da ba su riga mu gidan gaskiya ko jin da babu wanda kuma da zuwa ka fara karatu to wannan ni'ima ce Allah ba ta sarki ba ni ba muka ce zani amfani da wannan dama yau mu gaba karatu zaki ne zuwa idan muka zo sai yin yi wa ni'ima idan muka tashi abin da zani na ni'ima shine za ku kawai garje za mu karanta durus na wannan cikin wannan sura abin da muka koya wasu da abubuwan da muka koya amma kuma wani daga cikin bayan Allah har ya ji wato wannan sanarwar da mu gaji ne zuwa an ya ka kawo ne ba ba da yaro wani ne ba ba ba da Allah ya ka wannan alƙai idan ba lura da cewa wani sai a gura idan ba zai lura da cewa ba mu mutum yawa a to ai ko kun ga bai lura da cewa ne wannan za a raba saboda haka wannan shi ne muna ba dan wanda yayi wannan abu Allah ya saka wannan alƙai to zaki ne zuwa gani wannan kuma akwai na dan zamu gaskiya in da layin computer da nake karatu da ita zai kawai da lalaci gaba daya sai addu'a wanda ita ma ta iya yin da gaskiya duk da muka fara karatun a a wannan maganatin da ita muka fara bace a tabbatar da lissafi da nake zuwa kusan ta ga da ni cewa ke kala buɗe na guri da kake fara ba ke fara ji da ko ko to kaga din da wannan lokacin da ita nake ta ba kai sai a wata kila in muka yi walima gaskiya dole sai na dan da akwai ne da da ban da wani mujallali 40 tafsirul mujallal da nan da nake duba a jiki naira dubu tamanin da wani abu ne kuma a cikin yake duba kun ga sai na ƙara aure da ni kai to kuma ba riga na yi na kai ku ne ake cewa da lafiya cloud da ake fara ba kai cikin hazo ba da gina yi to shi ne problem dole sai na ƙara download to duk na ga muka yi walima ta ji ne zuwa sai na ware hudu na ɗan wani lokaci da zan ƙara aure da kai na ni ba in ko ba haka wajen na rika zuwa lafiya duba wasu abubuwa wajen da ba ban da zuwa ba zuwa ne tsakani da Allah to saboda haka wannan shine abin da muke gani dan din zuwa zamu rufe karatu muke walima sannan sai mu ga yauke ba da mu dawo kan lokacin ni ma na tsara zuwa da ni wasu abubuwan da ya kamata a duba wannan shine a gurguje na wa iyyakum na'am da kake so kace na'am wannan tambayar ta da yau cewa anan wa yuzau ibn nur shi azaban Allah ya bari da azaban su amma malan da ke daga lokacin da ya samu bukatar da zai ce kai ma Allah ya rabu gani ko bai da ba an ji azai tun daga lokacin da ta abu in muka zo duro in Allah ya ba mu lokaci za mu yi magana ji ma akan sa kwarai ko na'am alaihi na'am na'am a ba ne ba kai ai kai ba addu'a kuma Allah ya jiba ake ka kaje Allah ya jiba amma ake ka yana ba ne na eh eh na ya hayya zanci a to ga wani ba ya mata dariya eh ba za ba za a dubbata wa jama'a shi wanda yake bayanin sai ya tambaye ni yake tsoho da duk yake kwarai kuwa da banda yake da duk yake kwarai kuwa shi ne za ka shi ne dogo bacci yake shi ne wanda yake haka wane mutum kowa ya shige shi ya kamata kowa ya biya suna alaji yanzu ya faɗi ya zama ga dade na lai Mutane da suke kamata